أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه درسنا تره a cikin littafin zadu zaujaini fi ahadithi sayyidi saqalaini sallallahu alaihi wasallam za mu tashi hadisi na hamsin da nawa hamsin da hamsin da shidda maliki cewa alhadisu sadisu wal hamsuna عن أبي سعيد عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga abu mas'ud al-badari kenan wanda ya yakin badar kenan shi yasa duk duk sahabin da ya yakin badar ana jinginawa a jikin sunan shi cewa al-badariyu ne saboda darajar da badar take da a cikin sauran yaƙuƙuka kasancewar fadar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la'alla allah tala ala ahli badarin faqala i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum Allah subhanahu wataala ya ce su aikata abin da suka ga dama ya gafarta musu to da haka duk wanda ya badar ana jingina cikin sunan shi badariyun ne yake cewa radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mazaje idan namiji ya ciyar anfaqa ya ciyar ar-rajulu namiji ala ahlihi akan iyalin shi matakar diyanka yahtasibuha kana mai neman lada a cikin ciyar wannan fahiya lahu sadaka wannan abu zai zama maka a matsayin sadaka za a rubuta maka ladan shi wannan me yake maka nuni akan cewa dukkan mutumin da yake magidanci ne ya tsarkake niyya tsakanin shi da Allah ya zama to ciyar da iyalinka da za ka ka ɗauki wannan abin a matsayin ibada bauta ce kake ga Allah subhanahu wataala kuma tahtasibuha inda Allah kana mai neman ladan wannan abin a wajen Allah kaga na farko wannan zai rage maka radadin wahalan da kake ji wajen nema sannan kuma zai rage maka radadin butulci da Allah kiyaye in an samu wani yayi butulci wannan zai sa kaman ba za ka ji damuwa da yawa ba saboda ayyuka ne na alheri wanda ka gabatar da su kai ladan su kake nema ba kana nema wani ya gode maka bane ko dan makamancin wannan amma idan zamanto kana ga ga wasu mutane a zaune kawai kana zuwa kana ta wahala ka kawo ka basu a ce ma ba kaza a kawo kaza kaza kaza kaza da sauransu to wannan abin sai maka yauni da yawa amma idan ka sa a ranka cewa ibada ce bauta ce kake ga Allah kamar ka kabarta sallah ne ko ka dauki azumi ne duk wahalhalin da zaka sha a cikin wannan abubuwan bakka ganin saboda neman lada ne kake a wajen Allah kene zaman to iyalinka su ma haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi wa Sa'ad yake ce mishi ka sani cewa sa'ad ka bar iyalinka a cikin wadatuwa shine mafi alheri akan ka bar su a matsayin talakawa ya takaffafunan nas suna roƙon mutane sannan kuma babu wani abin da za ka yi a kansu na ciyarwa face ka sani cewa sai an baka lada akan abin da za ka ciyar da su hatta ma ta ja'aluhu fi fimra'atika har abin da za ka sanya a bakin matarka wannan abin shi ma lada ne duk abin da za ka yi ba wani abin da ke faduwa da abin da ka yi lada ne kenan ka nemi da wannan ladan a wajen Allah subhanahu wata'ala kar ka lika lissafa cewa an maida ka bawa ko kuma dan wahala kai za ka je ka yi ta guje-guje ana kaza ana kaza da sauransu duk da cewa su kuma wanda ake masu ma wajibi ne a garin su yi mi su yi godiya kai kuma ka nemi ladan ka a wajen Allah amma irin haka ne ya zamanto ita macen ba ta yi godiya ba ko kuma ta fada cikin wancan bangaren da manzalla ke cewa ya gan sun hewa a wuta saboda dalilin ya kufurna al'ashir suna kafircewa zamantakewa to ko da irin wannan matsalar ta faru da ita kenan kai abin ba zai dame ka ba saboda kai da ja aiki ne wanda ka riga ka gabatar da shi ka wuce wajen kawai kai sakamakon ka ne kawai kake jira a wajen Allah in ka je gobe kiyama kenan namiji ya sa wannan a cikin ranshi wannan zai taimaka maka sosai الحديث السابع والخمسون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ku matan mata musulmai la tahqiranna jaratun li jaratiha karda la tahqiranna kar tarena jaratun makwabciya li jaratiha game da makwabciyarta ta bangaren kyautatawa walau firsana shatin ko da daidai da kahon ko kuma ka ce kohoton karamar dabba ce hirsa na sha kohoton karamar dabba yani karkire na wani aikin alheri da zaki ma makwabci yake ko da ta hanyar ki dafa kahon akuya ce misali ki ƙara ruwa a sama ki ɗauki roman ki bata kuna makamancin wannan wanda mazalla ya kai makura ne wajen nuna maka nuna miki cewa aikin sadaka ko kuma kulawa ga makwabta wani abu ne wanda ke iya da kyau wanda kuma abu ne wanda sananne a mutanen da suka rayu a da akwai abubuwa da yara suke aikata wa hadisai ne amma dai a aikace ne su suke aikata su inda zaka tambaye su dalili ba sani ba amma kawai aikace ne yanzu da kaga a makwabtaka da ake tada da wahala a ce makwabci ya dafa wani abu wanda ya sha babban da irin abin da aka saba ci kullum to sai ya miƙa wa makwabcin shi komin karancin abin ƙwarai kwa kuma wani dubara da suke sai a ɗauki wani ko da misali kwano ɗan ƙarami da sai a ce wannan a ba ma yara ko ba gane ba kenan kaga ko da ɗan kaɗan ne dama an san na yara ne kenan babu babu wani matsala na saboda karki dami kan ki ce dole sai da yawa saboda wajen nemo da yawan na wani lokaci sai ya sa kuma ya asarar lada lada da yawa ke da yawan bai samu ba kuma ɗan kaɗan inda kike da kin kasa badawa da hujjan cewa yayi kaɗan shikenan sai ko yaro a gidan ko yarinya yaro ƙarshe a ce wannan abawa ne ko abawa ce shikenan kin dawa kin zubo ba dan ki kosar da gidan bane ba to wannan yana da iya da kyau cikin zamantakewa kenan kar a rena ayyuka alheri komin karantar su gurgurdan yadda Allah ya hore miki a kirka yi saboda wannan zai taimaka akan zamantakewa ko zamanto zamantakewa ne mai kyau alhadisu samin wal khamsuna hadisi na 58 an aisha radiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yusbihu junuban manzalla sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wayan gari asuba tana yi kenan yana cikin halin janaba min jima'in a dalilin kwanciya da iyali thumma yaftasilu sannan manzalla sai yayi wanka kenan bayan hudawa alfijiri waya sumu kuma yana azumi irin wannan hadisin ya gabata a baya الحديث التاسع والخمسون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة ما تكرت أزمي ننافلة وزوجها شاهد مجنت ينا قريه yauman ko da rana guda min gairi shahari ramadana ba a cikin watan ramadana ba illa bi izini sai da izini shi wannan shi ma ya gabata alhadisu sittuna hadisi na sattin an aisha ta radiyallahu anha qalat anna umma habibata binta binta jahshin shakat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dama aisha Allah kare da gare take cewa lalle ummu habiba shakat ta kai kukanta wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam game da addama game da abin da ya shahi jini da yake zo mata fala laha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata umkusi ki zauna qadra ma kanat qadra gurgudan ma kanat tahbisuki haidatuki gurgudan yanda al'ada ki take rike ki tahbisuki take rike ki ko kuma take kasancewa tare da ki kenan iya adadin kwanakin da kika sani kina tare da al'ada in wannan kwanakin suka suka kare sumaghtasili sai ki wanka sumaghtasili sai ki wanka fa kanat taghtasilu inda kulli salatin sai zamanto ita wannan mata kenan ummu habiba kenan bayan al'ada ta riga ta kare sai zamanto tare da kowace sallah tana mi tana yin wanka to wannan gaskiya akwai hadisi ingantacce ne kuma haka ake so a yi in ya samu amma akwai yauni a cikin shi ta hanyar da in kika gama wankan al'ada shi ke kin gari tunda nan bayani ne akan mi jinin da ya ci gaba da zawa damul istihada ne jini ne wanda yake nami na cuta to jinin cuta shi kuma ba sharadi bane sai an mishi wanka kun gane kamar da shi bayani ya gabata baya gane ba sharadi bane sai an mishi wanka abinda zaki kawai shine in lokacin sallah yake alwala ki alwala ki kokarin wanke abin da ke tare da ke in ya yiwu gurgurdan hali fattaqullaha mastata'tum in so ki alwala ki sallah amma ce duk sallah biyar yake musu alwala akwai akwai akwai yauni sosai sannan kuma ba dole bane ba am ita da wanka ne take da ke kuma alwala zaki kawai in kika alwala kawai zaki kenan in kika kada al'ada dai wannan shine dole sai kin yi wanka amma shi damul istihada ba dole bane in zaki sallah sai kin yi sai kin yi wanka al hadisul hadi was sittuna hadisi na 61 an ummi salama radiyallahu anha anna umma sulaimin qalat ya rasulullahi inna allaha la yastahi ku qara la'ana inna allaha la yastahi min al haqqi Allah mai girma da buwaya baya kumyan abin da yake gaskiya ne yana da abin da yake gaskiya ne babu zancen boye-boye da haka take cewa fahal alal mar'atil ghuslu idha ihtalamat wai shin mace in tayi maholki ita ma wanka ya kama ta irin na namiji qala sai manzo Allah yake ce mata na'am warai da gaske idha ra'atil ma'a idan ta ga ruwa yani idan mani ya zo mata kenan alayati halli kawai an tayi maholki kawai magana ya kare kenan matakar a cikin maholkin nata ta tabbatar da cewa mani ya zo mata magana ya kare faqalat ummu salama sai ummu salama take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tahtalimul mar'a ya maki Allah kenan mace tana yin maholki faqala sai manzon Allah yake ce mishi na'am eh mana tana yi taribat yadaki hannayenki sun ci kasa fabima yushbihuha waladuha yoya aka yi ɗanta yake kamantacce na da ita idan mani baya zo mata ya aka yi ɗanta yake kamantacce na da ita to wannan me yake mana nuni akai eh kaman wancan hadisin eh kamantacce na to ta ina take zawa tana zawa ne ta hanyar maniyin da ita macen take da duk da cewa tsarin tsarin ta ba dole bane kasance irin tsarin namiji eh tsarin ta ba dole bai zama to irin tsarin namiji amma dai shi ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da cewa haka in haka yake kenan wani lokaci kaga daya kamacce ne da uwar shi a dalilin wannan ne to wannan hadisi in za a mashi fashin baki za a hudu abubuwa da yawa da ya kumsa na harko dai bayani akan abin da ya shahi addini babu zancen nuku-nuku shi yasa za ku ji wasu kalmomi in suka zo za a rika faɗin su haka nan saboda haka ne kawai eh ba za a ce ba saboda kunya ba za a faɗi kaza ba sai dai za a yi kokarin nemo lafazin da yawa mai sauki kuma wanda yake yana tattare da kunya sannan kuma dai ma'ana aka faɗi shi lauta hoto mun gane sai hadisi na 62 an anas radiyallahu anhu annal yahuda kanat ya kasance yahudawa idan hadatil mar'atu fihim idan mace ta yi al'ada a cikinsu yahuda kenan idan mace tana al'ada a cikinsu lam yu'akiluha ba sa cin abinci tare da ita aka hudda abinci sai da hudda mata nata a gehe faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah cewa yake cewa musulmai ku kuma isna'u kulle shay dan mace tana al'ada ku yi komi da ita na abin da aka saba na cuɗeneniyar rayuwa har harkan da ya shahi auren ma illan nikah in banda abin da ya shahi kwanciya aure shine illan nikah an nikah yuqsad bihi huna aljima' in banda jima'i amma komi ayi kamar da kuma shi wannan bayanai akai sun gabata hadisi na 62 الحديث الثالث والستون عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض عائشة تكي تشيوى ناكس أنت إنا شن أبن شا وأنا حائض إنا تكين حال الآدة إذا نشا فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم wannan abu an na sha sai in meƙa wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama fa ya fahu sai manzan Allah sallallahu Alaihi ya ɗora bakin shi mai albarka ala maudi'i fiya a inda na ɗora bakina newa mun gane kenan inda ta ɗora bakinta shi ma'anar zai ɗora bakin shi sallallahu Alaihi wasallama mala ce almuradu annahu ya shirabu minal makani lazi sharibat minhu abin nihi manzala yana sha a wurin da ita ma ta sha wanda wannan yana nuna mai tsananin kauna da su tsakanin tsakanin manzala sallallahu alaihi sallama da aisha sannan kuma duk wanda zai kwaikwayo irin waɗannan abubuwa a yau shi ma zai samu ɗanɗano na daɗin zamantakewa tsakanin shi da matar shi idan zama to yana yin haka nan saboda wannan yana nuna kulawa kaga a nan al'ada ma take su can tuwo ba a cire ta amma inda ta ɗora bakinta na ya ɗora bakin shi sallallahu alaihi wasallama wannan ɗaya daga cikin salon da manzala yake da nami na bayyana wa iyalin shi so da ƙauna da zamantakewa mai kyau saboda shi so jaddada shi ake in kuka bar shi sai ya mutu rumus kuma akwai shi ko ba ka ba a yaka yake hutowa wata daga cikin matan shi ta ɗora haɓanta a saman kafaɗa shi aisha tana kallon yara suna wasa a cikin masallaci kuma ga tarhimi da yake na sunanta maimakon idan sunan gaba ɗaya sai ya ɗan guntsire shi a ɗan haɗe shi da wani salo wanda zai bada yaji sosai sallallahu alaihi wasallam laƙar kana lakon fi rasulillahi sai ku ta moriya kawai ku dasa daga nan kuma ku huddo ku daban-daban to wannan yana maka nuni akan kenan a musulunce ita mace tana al'ada ba gaurace mata ake gaba ɗaya ba sannan kuma manzala sallallahu alaihi iya da asalib na zamantakewa kamar yadda la'alla wasu hadisan za su zo anan gaba hadisi na 50 da na 64 an ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala kuntu rajulan muzza'an ali yake cewa na kasance namiji ne wanda mazi yana yawan damun shi fa amartu rajulan sai na umarci wani namiji a cikin wani hadisi shine miqdad ibn al-aswad sai na umarci bi miqdad an yas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa ya tambayo mini manzan Allah lima kana tibnatihi saboda matsayin da diyar shi take da a wajena matar shi ce ko Fadima kenan manzon Allah sirkin shi ne gane fa sa'ala sai miqdad yi tambaya fa qala sai manzon Allah yake cewa tawadda idan mazi ya zo maka abinda zaka yi shine tawadda waghsil zakaraka ka wanke waghsil kenan irsil zakaraka ka wanke gabanka wa tawadda sannan kai alwala eh taqdim ta'khir ne kenan ka wanke abin da ya hutu maka nan sai kai alwala daga nan malamai suke bayanin cewa shi mazi ba hukuncin mani gare shi ba shi najasa ne kuma magana ita ta yi karhi da haka in mazi ya zo sai ka wanke shi kuma ka wanke inda ya taba sabanin me sabanin mani shi mani kawai hutowar shi ne yake hukunta wa mutum ya wanka ka gane amma shi a karan kanshi shi a mani bai da hukuncin komi ba ba na jasa bane ba da aka dan tuhahin da misali mutum ya yi mahalki da shi kuna makamancin wannan akwai mani a cikin shi yana iya sallah da wannan mutuwa sai ka wanke shi kawai don tsafta kuna makamancin amma ta bangaren addini kana da wannan halaccin to wannan hadisi yana wani nuni akan da ake cewa wani kana jin kumin shi kamar sirikinka to sirikinka dole ka ji kumin shi ko ba ka ba tun daga shi nan aliyu yake ya tura wani ya tambayo kaga addinin ne ma al'amarin addini za a yi tambaya amma kuma ya tura wani ya tambayo me yace me yasa yace yace lima kana tibnati saboda matsayin da shi take da wajen shi karka ce kai dan zahiriya ne kuna makaranta ai kai taba mutane wahala eh eh wannan ma zai hau a wani waje amma dai akwai abubuwan da in akwai yadda za a yi a yi maki a zo mu bashir sai a zo bi ɗari a gairu mu bashira الحديث الخامس والستون حديثنا حمسن دا ستن دا دا بير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر wannan kuma jan hankali ne ga namiji da mace duka wanda yake can ma'u'diya ahadun ba a baiwa wani mutum ɗaya ba a ɗa'an wani abin kyauta khairan mafi alheri wa ausa'a mafi yalwa kai ta fantamawa a cikin shi kai kai ka kawo a cikin nutsuwa min sabari sama da haƙuri duk wanda ya zama iya da haƙuri to Allah mai komi kyauta ce wadda mafi alherin kyauta shine haƙuri saboda an kai haƙuri komi zai ƙare kuma komi zai wuce kuma ba wani abin da yake dawwama a cikin rayuwa ko ba haka ba ai wala yadumu ala halin laha shanu ba wani abin da za a ce dawwamamme ne in daɗin ne in rashin daɗin ne in samun ne in rashin samun ne lahiya ce rashin la komi da aka yi haƙuri mai wucewa ne kai aka yi haƙuri duniya ma gaba ɗaya wucewa za ta yi ba kallace abin da aka yi a cikinta ba don haka kenan kowa ya haƙuri namiji ya haƙuri mace ta yi haƙuri a cikin zamantakewa aure idan ba ya haƙuri ba bayan da za a zauna kuma wannan rashin haƙuri shi ke kawo ɓallewan aure da yawa a yau saboda kowa zuciye shi a karan karama ma'ogoro eh kawai daga an yi waye to kaza kaza to shi kenan na sake ki idan kuma ana tada wani an shi ke tada hayaniya ba ta ji ba ta gani sai a yi ta abin da ba shi ba ƙarshe kuma a zo a yi abin da kuma kowa zai nadama shi ya nadama kai ita ta yi nadama da ka ku yi haƙuri in wata matsala ta taso ku zauna a nitsa ku warware ta an gane ku kar ma ku bari labarin ku ya zama yana huta sau ɗaya daga cikin abin da ke kashe aure da gaugawa ka riƙa kai kukan matakka wajen mutane ko zama ta mahaifiyarka ko mahaifinka ko yayinka ko ƙanninka ko wane ne to haka ita ma ta rika kai kukanka wajen mahaifanta to in buku yankali ba sai auren ya mutu kuma kun labari saboda su a zukatan yan uwanku duk auren ya mutu kawai da kun zo an yi wani abu dan diris a ce kai wannan auren ya kasa zama kawai a ce an raba shi sai an zo an nutsu an tanta sai a kasa ta gane miye ya raba su ma akwai rodana abubuwa suna faruwa da haka matsalan gidanka taka ce matsalan gidanki naki ne ku yi kokari da ke da shi ku zauna ku yi jeren abubuwa a mai da magana in ta kama a mai da magana cikin nutsuwa da girmama juna ce to abu kaza kuskure ne shi zai kawo matsala kaza kaza kaza da ka a kiyaye kaza a kiyaye kaza halas sai a wuce wajen amma ya zama to an miki abin da ba daidai ba kin yayi jikin ta yake shikenan me kaki a wallahi ya mun kaza kuma in kika zo wannan bayanin tunda ke yanzu kin zo gidanku za ki haɗu wasu abubuwan da aka yi sannan kuma za ki ƙara saboda kina so ki gamsar da uwayenki su yarda cewa ya kamata ki hutu su kuma wannan abu yana a cikin zuciyarsu sannan kuma wannan abin taɓa su yake kamar yadda yake taɓa wani abu a cikin gaban jikinsu shi ke ne yaji ɗaya aka zo aka yi biyu ko aka yi wa aka koma aka yi biyu aka yi kawai irin wannan ne zamna ana a wannan na kashe shi halas sai ki koma kuma ki rika kukan zuci kin sake wa mutane tsari gidanku duk abubuwan da aka an yi gaba kin miro mutane ba a nemo miki inda zaki kwanta a nemo miki wane ne a nemo miki wane ne da sauransu kin zama bazawara eh ai iya daga cikin asali usulubin lattijawa na da kamar irin yaran da masu rawan kai in suka kashe auren suka zo karatu suke wasu na kirki wanda in Allah taimake sun sake aure ba za su mutu ba duk wani aikin gidan sai kuma kanki tun da asuba za ki tashi babu zance wani wani kwanta wani asuba fara kin tashi ki shara ki wanke wanke ki dora ma yara zazahe yana yana sama yana wannan kina dauko yaran ɗaya bayan ɗaya kina wanke kina goge ki yi wane ne sannan suna wani ke kuma a gidanki malika amma yanzu kin zo nan malam sai yanda aka yi da ke can kuma sai yanda ke kika yi ne ɗakin ki ne gwadalar ki ce komin ki ne ke ce mai dabbar abubuwa kina jerin abubuwa yanzu kuma ke zo kina amsan awamir kai ba ɗaya ba ne ba to haka sai su wahaltar da ke sosai in Allah sa wani ya zo ya aure ki to kin ga take ki kenan babu hirin dawowa da haka sai an yi haƙuri sai an yi haƙuri irin yadda ake kallon funafunan da ake rayuwar aure ba haka ake rayuwar aure ba kar ku taɓa tsammanin cayan da ko gani a filim ɗin haka ake rayuwar aure duk macen da ta yi ta wannan tunanin ko namijin da ya wannan tunanin ya yi kuskure kuma wannan yana cikin abin da yake aiho da ni ɓallewar zamantakewan auren eh saboda ke ki sani ba an aka zo aka yi wani abin da ba daidai ba in a filim ɗin da ba sai an wasa ki a cire a dasa a yi wane ne a ce a kai kayi kaza dan gyara yi kaza ke kin yi kaza dan gyara yi kaza to wannan wannan rayuwa ce za ku zo ku rika a zahirin ta fa ko ba ka ba da haka sai an yi hakuri ko lokacin da kuke kuke kuke me ake kira shi da suna kake zu kaje hira ayi wane ne ai kowa ya shirya ke zuwa ita sai ta shirya kai ma ka shirya to aka je gida kuma kowa zai ga kowa a zahirin shi ra'ayil aini kaga dole sai an yi hakuri sannan kuma abu mutum ya rika jin cewa ibada ce yake kenan kai hakuri dole sai an yi hakuri an ba ai hakuri ba shi yasa manhon da malai kawo wannan hadisi wannan hadisi yana da muhimmanci sosai a wannan wajen saboda an ba ai hakuri ba zaman bai yiwa kai ba ma magana miji da mata ba ko abakai da suke rayuwa tare an ba su hakuri da junansu ba su yi rayuwa in ba an ba hakuri ba a yi hakuri kai da kanka kai da kanka ne kai ɗaya ne ba baka jazza'u ba amma za ka aikata abin da za ka zo ka ce mer mesa ne kaza dan me ka kuma ka rika jin haushin kanka mesa saboda an samu tanakud to kuma ina ga wani wanda yake wajenka kaga dole a samu matsala haka rayuwa za a iya samun matsala amma dan an samu matsala ba shi yake nuna cewa ba za a rabu yana a zauna cikin nutsuwa wasu abubuwa ai hakuri da su eh wannan wannan mutumin da ya ka ƙara mata shi wajen manzo Allah duk da cewa shi gaskiya haƙurin nashi ba na wasa bane ba ya ce zaujati la taruddu yadal lamis mazalla ce fariqaha ya ce matar shi ba ta mai da hannun mai shafa ta aka ce ka sake ta ya ce wallahi biya iyawa ai da dokaje ka zauna da abunka to haƙuri da muhimmanci sosai duk da wasu abubuwa kuma ba kowa yake haƙuri kan shi ba alhadisu sadis wa sittuna an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna an-nisaa qulna mata suka taru suke cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam galabana alaikar rijal maza sirrin jaye ka akan mu galabana alaikar rijal a maza sirrin jaye ka akan mu kenan kowane lokaci kana tare da su masallaci ne wajen kaza ne ana musu nasiha da karantarwa ya rasulullahi makin allah faj'al lana ka sanya mana yawman wata rana na atika fihi za mu zo maka a cikin wannan ranar akan ka karantar da mu fawa'ada hunna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu alƙawalin wani waje mi'adan wani wajen haduwa fa amara hunna ya umurce su da ayyukan alheri wa wa'aza hunna sannan kuma ya musu wa'azi wa qala sai ke ce musu ma min kunna mar'atun yamutu laha thalathatun min alwaladi babu wata mace ɗaya a cikin ku wanda ma ɗiyanta guda uku za su mutu illa kanu laha hijaba minan nar sai sun kasance mata shamaki game da shiga gidan wuta ba za ta shiga wuta ba faqalat sai wata mace take cewa ya rasul ya ma'aikin Allah faqalat imra'atun aw isna aw isnaini ko diya biyu ma ma'aikin Allah fa innahu ma fa innahu mata li ibnani tace ya ma'aikin Allah ni diya na biyu suka mutu ba su kai uku ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aw isnaini ko biyun ma kima kina ciki sallallahu alaihi wasallam wanda yana maka nuni akan karantarwar addini ta hada maza da mata eh ba kawai to baka iza ku rika tsora kuna sarki a akwai karatu da za ku rika saboda zuciyarku ta gyaru ku san yadda ake abubuwa yadda ake rayuwar auren yadda ake tarbiyyantar da yara ya za ku kula da kanku zukatan ku samu tsarki dole ku rika karatu amma mata a yau ba kowa ba take karatu masu karatu ba su da yawa karatunsu sai dai a tele yanan ne za su yi ta kano abubuwa su ta karatun banza an aisha ta radiyallahu anha qalat dakhalat hindu bintu utba imra'atu abi sufyan aisha take cewa radiyallahu anha hindu diyar utba matar abu sufyan ta shigo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fa qalat sai take cewa ya rasulullah ya ma'aikin allah inna aba sufyan lalle abu sufyan rajulun shahihun mutum ne mai ruwa ko kuma ka ce mutum ne mai mai kwabro eh mutum ne mai riƙe hannu mai riƙe hannu la yu'dini min an-nafaqati baya bani daga abin da ya shayi ciyarwa abin da zamu ci da ni da yara na ma yakfini abin da zai ishe ni wa yakfi baniya ya ishi diyana illa ma akhaztu min malihi bighairi ilmihi sai abin da na doka a cikin kudin shi ba tare da sanin shi ba fa hal alayya fi dhalika fi dhalika min junahin shin ya baki Allah akan haka ina da wani laihi faƙala sai mazalla ce huzi min malihi bil ma'aruf ki ɗauka a cikin dukiyar shi bil ma'aruf da kyautatawa ma ya fi ki abin da zai wadatar da ki wa ya fi bani ki ya wadatar da iyalinki idan namiji iya da me iya da yaunin hannu iya da danko amma fa yanda bil ma'ruf da manzon Allah ya faɗi da kyautatawa da kyautatawa ba haka ba kawai saboda wasu abubuwan suke tahsiniyat ne na rayuwa ki rika dokan kudin shi a ce ya ki ce ai manzon Allah ya ce a manzon Allah bai faɗi ba ba haka manzon Allah ya faɗi manzon Allah ya ce ki doka abin da zai wadatar da ke na abinci eh bil ma'ruf tare da kyautatawa kuma anan mace ta karanci mijinta ta san ya yake eh saboda akwai wanda in kika dauki kudin shi to kin ga halas an kare magana ta riga ta kare na'am kenan da haka mutun yayi kokarin mace ta yi kokarin kiyaye abin da ya kamata a cikin abin da ya shahi zamantakewa in ya zama tuya da ruwan da yana ya rike abubuwa kenan sai ki dan budawa kanku kadan ta hanyar a doka ta halin da bai sani ba yanda bai iya gane ba kuma a an yi gane akwai matsala kin ga daga daga baki yace ke barau ne yace kin ga akwai matsala subhanallah to na ya kamata mu dakata ina ba mun yi hadisi nawa eh ayayi